ya dan malik ya kawo wannan amala in na ji na kira mufradatan ja'atka aw mukarrara fansib biha murafa nau murari'a wa ba da zaka lahabara kun rafi'a wa menene ya ce ina alfiyar ta dan malika safi ta jula zarifu tunda idan ya zamo ba abin da ya shiga tsakani kuma ya zamo mufradi ne to akwai fuska uku a ciki a iya cewa la rajula zarifa ko la rajula zarifan ko la rajula zarifu to akwai
تعريف المجرور فالأقوى من وتابع المجرور أمن يك أما تجرى للمصدر للمصدر أو وصف وصفة ثم يمتشي بلفظ أو محل بلفظ أو محل فأبي لفظ أتي هذا لا زيدا أعجبت من رد زيد وأمره an ji lafazi ke nan na yi mamaki da daga irin dukkan da aka yi zaidu aka yi wa amurka min rajin zaidu wa amure wa amure an bi lafazi ke nan ko ko kuma a ce au mahalli an mahalli ya ce a jirku min rajin zaidu wa amura an wasu haka na abin da yake yari su ba shi ne sunan ba'adi ko sunan da ta ce haza rari zaidin wa amrin ko kuma ta ce haza rari zaidin wa amran ta kuma hali ke ne don guda din ya faɗe su a alfiya da ɗan mari amma abun bukata da duk masu yin alfiya ta ɗan mari ko wanda suke gaba da ita don mafari da kawo baitocin guda biyu inda dan malik ya faɗe su ne kowanne a babunsa ya faɗi wannan a babun masjid ya faɗi wannan a babun aikin sunan fa'i to a kawo baitocin guda biyu ko kuma a huta a hutar da wanda ake karatun a wasu a rufe a samu ko ke mutu da in an ba mutum jari mai jari da ya zama wani wato ka je ka wata ka je ka abu da za ka yi mako to ya sa ko dai a kawo mu ko kuma duk masu alfiyar ko na gaba da ita ko bari da ce ko ya zuwa da ta alfiya ko ba mu ne ya ce su ake su ne ka za a kawo ba ya shi dan ma da ke haɗu bai ko cin da ya ce ko da matsalolin da ya kawo da abinci ne kowace ya kawo ta a baiki ɗaya ne ala masu ne ba muku da ƙarfi ya zafi a ta kalu ya kuma yi kuma so so a ce ba ya kuma ya faru a yadda ya kawo ta kuma ba ta da masu كلمة دون abin da ya fara kone a matsari جدية بنتك أنت da tsara masa fa'antuwa idan ya zama an da zai ci gaba da wani wanda كلمة دون
karfi ne mai zama da ke kawo kamar wannan da ya ce a rubutu zai zama kamar mu da da jakar wanda ake rubuta shi ko da jakar wanda ake rubuta shi amma wanda da za su tura sai ka kasa ka ce ya yi wani da yadda wannan zai fara amma ko da su ba da ake yi don su za a ga da yadda wannan ba shi ne aini a ringa sawa a cikin kauye irin kama a gaba har an da ke ke rogo da kama a fiye su yi ita hadisi idan an da ba ba a fiye iraki to sai ka ga an sa shi ne a cikin kauye alamar cewa ƙari ne a kan alfiyar su yi to wannan da su ɗaya cikin biyan ba da su ɗaya cikin biyan ba su yi mai tawara a wani a cikin masu kula da na hawa a jihar na hori na hori ya ce su ya sake wura ta yi wannan tsarin ko dai a yi daga a irin yadda a tabbatar da za su yi buga kuma mutum da shi wallahi ya kai ke nan duk irin asalin inda shi ne wallahi ya rubuta da jasar waya sai suka rubuta da jasar waya suka buga yi tsadar wanda ya gaza da siya ya siya wanda ya wata siya ba ya kara Mm.
a an gyale kayan da gyale amma a nan da su tashi ga wani da cewa ya yi kamsa da jaɗin zai tsada ɗalibai ko ba ta son tsada da ko ta da shi zuwa kai akwai masu ɗaukakon ɗalibai ko a cikin ɗalibai ko wala ba ai ai da ko ba ma sa ba ma ke irin wannan da ake da da da ko a sa a ce ko ko ni to ai da ai da kai ni ma na da min da ubai an fi ma hasira min da ubai ubai bi launin hamira to zai da rubuta yadda ya rubuta kayan da suka kasa rubuta suka kasa wata dabara ma da za su nuna sun san haka to da shi wannan ƙari abin da ya fi masuli wato a masjid to akwai damar a yi masa rafa idan ya zamo asali mabuni ne na masjid wato ka iya cewa a jibtu min akalin ƙobi wallahabi hadi lafazi ko kuma inda wasu suna yana da wasu mahallai har guda biyu kuma bayan lafazin nasa shi ne cewa ta ya ɗauke shi a matsayin mas'uli ko inda aka rufin ai shi aka ci gura su aka ci to za ka tafi a kai sai ka rubuta cewa tana tafi ne akan mas'uli mas'uli ko ai mas'uli ne ka ce a jirgi min akalin hukmi wallahaba ko kuma kai aka ce a kansa a kan duban su ai kuma yanzu na yi fayin ne tunda ba fi kowa ya ke ba Eh, ba ba wanda ya san wane ne ya ce malam na so ya ji ko malam kaga ka yi to a yankin min akali ruhumi wallaham kenan shi ne yake fada a wannan bayani ya kan a yankin min akali ruhumi wallaham
وليس إلا اللفظ المشبهة أما لا هذا فيها كما معمولة مشبهة صار مشبهة شو قولي سيدي أبو بلبن إذا أكت غير مثل وجهي يقول أشي والبدن وأكت غير الحسن وجهها يقول أشي والظهر هنا أن مثل ما مثل أما فالراء ya ce a ai idan aka rafa ta sai jarra to za a tafiya kai a iya yin rafa ta yi cewa zai fi alhassan wajehi wal badar kamar ka ce hassan wal kuri za a yi cewa wal badar cewa ai kayan da fili a kan tsari to
wanda sauƙi haka nan a nasaki harfin da take kuwa wadda nasakafin da take wannan mubtada ne a tsarni wurin da zafi jihar akwai bangar akwai damar wato a aliyin wato jura da su allaka a ce an yi adafi a kai da zafi kamar a ce yanzu misali alim lazai mun alifu alima yar uwar zan da ce ko tana da sauta ba kure biyu in dai alimu din ta zuci ba ta gani haka ba ta fili ba da yake rubari wannan da ke ba ta da ruwa da mutar ba ita wannan da da fili tana ta da ne ga wani ne ko amma a cikin da zuci ne ma da kuma shi ta kar ya yadda a zuciyarsa da cewa ga yadda abin ne to kaga an faɗa cewa zanna da cikin uwanta in an samu damar da ke da ya kalabar to zai iya hana su su yi aiki ko ya dan malin ya karɓi wani wancan an yi da ba sai an kawo amma dai wannan ba na ƙarshe ba mu da ne ya ce ba ne ba kawo shi da duk masu alfiya su dan malin ko wanda suke na gaba da ita musamman wanda ya san ba mu da ne ya ce ba ne ba kawo shi da duk masu alfiya su dan malin ko wanda suke na gaba da ita zama wanda ya san babu zanna su su aji ko malama ko ba ta zai ya dama shi ke faɗi wannan bibiyar lingarmi yin bayan da za a rera ala da jafin ما أتداعي وزعم الناس أحدا وحتى أسلكه والذي تغير أيضا وجبه والذي تعليقه قبل النفس ما وإن ولا لا مبتداء او قدر كذا والابتداء لا له هذا زمان انك هو رئيس انك هو مخلوق ما وين
akwai kamar a cikin na ke mana
a ce ramana a ce a mana da ima kwarai akwai ba ka tsere ajiyar duniya na kafarawun kusa da ka da ya wata tattara na ji wani malami yana cewa za a yi akwai fuskar da ake bismillah
ba inda ana rafiya da kira da sauƙin murafu ile kuskure ni ma na yi wani amma magana ce wanda aka faɗa a wani waje shi kuma da ƙoƙarin da kuka sai kai da ko'ina magana ce da aka faɗa a wani waje kaya ne da aka sa ana zafi aka fito da su suka birge shi kuma ana sanyi sai ya sa bai zai barga da su kuma ga ɗaya ya nuna wa sassauri kawai ne wani waje ba inda ake shi a wannan littafin ne magana da yake kafa wuta da ita ya ɗauko cewa a can wujudul sha'ir ma yankan filir raya sula mutasau wa aharu bi don wazu mutlaka ko da ke wa kalma ne ne rani alama sun halatta a kalmi kalmi daban daban da irama wani yin sullaha ai ta kan irama ne amma kalmin irama shine inda za ka ce harakar sauban ismaru kusa ta huda tufafi na wani ce harakar sauban za ka ce harakar sauban ismaru makulin ya koma shi ne kamar fa'ili na fa'ilin ya koma kamar shi ne makulin saboda duk wanda ya ji wannan zai gane kuma irin wannan ƙarfin yana da wata ma'ana akwai malami wanda to wannan ake nufi shi yasa maganar da ake a kan irin wannan ne shi ne kalbul irabi kalbul irabi amma shi wanda yake kawo a matsayin shahidi tarkul irabi ne akwai bambanci tsakanin kalbul irabi da kuma tarkul irabi yawa akwai sunaye ga kuma tambaya نستبي وكل وكل موجود علينا نستبي به كذا المكان إضافه إليه سوى سن الله sani na Allah ya gama abin da yake wajibi abin da ake nufi Allah ya san abin da yake wajibi kamar kudatinsa kamar tsoronsa haka nan kuma wannan tani ya san abin da yake mustahili kamar cewa bai da abokin tarayya rusula za ka zamu kalamun la shi ma kamar haka ne shi yasa da ilmu da kalamu su ne a amun ta'alluqati domin su suna rataya da duk abin da yake wajibi da duk abin da yake mustahili da duk abin da yake jaiz ba wani abu wanda yake ya fita daga ilmun lahi ko kalamun lahi Allah ya yi magana akan zatinsa ya yi magana akan sufofinsa ya yi magana akan halitta ya yi magana akan sufofin halitta haka nan ya yi magana akan cewa bai da abokan tarayya ya yi magana akan abokan tarayya na wanda abu ne wanda yake mutan ne wa kulla mawludin adilin sarari cewa da abin da yake samun mai shi kuma mawluda su ne saboda ba suke rataya da su sam da basau suna rataya ne da maudu'i shi yasa a nan akwai inda ake samun kudura da irada sun rataya da abu sun ramsarwa sun rataye da shi shi ne kamar mukini mojudi mukini wanda yake mojudi to kudura da irada sun rataye da shi sun ramsarwa sun rataye da shi akwai abin da kudura da irada take rataya da shi amma saboda wasu suke rataya da shi amma saboda wasu ba sa rataya da shi shine mukini ma'aduni mukini wanda babu shi ba a yi shi ba ba kuma a nufa a yi shi ba to kura da irada sun rataya da shi inda Allah ya nufa zai yi shi yana da ikon yi amma saboda wasu ba su rataya da wannan saboda ji da gani abu ne wanda yake rataya da abin da yake sabon mai shi ko da tunda ba sabon mai bane saboda basar da za su race da shi akwai ko amma saboda basar suke rataya da shi wani kurra da irada ba sa rataya da shi shi ne kamar zatin Allah Allah yana ganin zatin yana jin zatin amma kudura da irada ba su rataya da zatin Allah ba tunda zatin Allah ba mumkin na ba ce wajibi wujuji wajiba ce yayin haka nan wato sabu da basaru wato sun rataya da sufofin Allah na ganin sufofin sauran da suke wujudiyye su ba su ma'ani amma kaga kudura da irada ada su rataya da wannan ya sa idan da za su sami malamin lissafi kuma da set ko sai wani belgiya ground da zai fitar da wannan ko ga yadda aka sami interfaction ga yadda aka sami kowane bangare ko inda ya rabe da shi ko wala ba rabe ya kuwa musu na misafin ne hali wa fa a tsaye da uwa ku ce za ka yi ga hali na musa bani na dukurawa rakar fara ba a ne ko ular da ba ne ko ke suna wanda yake mujarradi sunan da ba a yi masa ƙari ko da harafi ɗaya ba karancinsa ya zamo harafi uku to kuma ya ya zamo harafi hudu wanda dukkaninsu a ce asaliye ne harufa ko ya kai biyar a ce dukkaninsu asaliye ne wa ma zada abin da yake ya ƙara a kai wato in suna zamo akwai ƙari lissami'in wasala yakan kai har harafi bakwai yakan kamar ihmiraru ihmiraru ɗaya ga alif ga ha ƙarami ga mimi ga ya gara ta farko ga alif gara ta biyu ya kai harafi bakwai kenan ko to shi suna wanda yake mai harafi uku idan da za a dubi tsari na hankali sai a ce yana da auna-auna goma sha biyu saboda mai harafi na farko ko da ya zamo da fata ko ya zamo da kisra ko ya zo da ramo da rufa to kuma a kowanne daga ciki na biyu ma ya zamo da fata ko da kisra ko da rufa sannan mata ya zamo saki ne ya zamo uku sau hudu kenan uku sau hudu ko sha biyu kenan to amma a ciki za a faɗi wanda ba a sawa a ciki akwai guda biyu da ba a sawa shi yasa auna aunan suna sulasi guda uku ne an guda goma ne auna aunan suna sulasi wanda yake mujarrade to guda goma ne wagar ayar sulasi ta banda harafi na ƙarshe na suna sulasi ko kai masa fata ko kai masa ramma ko kai masa kasara wato banda harafi na ƙarshe harafi na farko kenan ko na biyu ya zama uku sau uku tara wanzu taski na sani sannan ka ƙara cewa da kowane ɗaya daga wasu nan uku ta yi na biyun ya zo sake ne kamar fa'alu fu'ulu fi'ilu ya zama sha biyun kenan uku akan tara ta'um ka gama amma kuma a cikin auna aunan nan goma sha biyu akwai guda biyu da ba a kula da su akwai awon fu'ilu wanda kaɗan ne me yasa saboda ana son a keɓance fi'ili wanda yake mamni lil matuli da awon fu'ila ko yasa nan yana daga inda shi dan malik ya kawo ƙarin bayani amma suyudi bai kawo ba wanda galibi aka san haka ne yake fitowa ko a ce abinda dan malik bai kawo ba shi ya kawo shi to amma anan shi dan malik ya yake cewa mhm mhm tasisa fi'ilin bi fu'il likal zai tasisa fi'ilin bi fu'il kaga bai kawo wannan ba ko ya kawo da fu'ilun kalla wanda shine mukabilin fadin iwe dan malik ko wal aksu yake haka sun haka shine a ce fi'ulu fi'ulu muhimmali ne ba suna a larabci da ya zo harafi na farko da kisra harafi na biyu da ramma babu ya zama kenan auna aunan suna sulasi guda goma ne kenan akwai fa'alu akwai fa'ilu akwai fa'ulu akwai kuma fa'alu sannan akwai fi'alu akwai fi'ilu akwai fi'ulu wanda an faɗa shi mumali ne akwai kuma fi'ilu sannan akwai fu'alu akwai fu'ilu wanda aka ce kaɗan ne akwai kuma fu'ulu akwai fu'ulu Yan to su ne auna auna wato kowanne ta zama suna ne ko kuma siffa shi ne kamar farasu farasu fa'alu kenan wanda yake suna ko baɗalu fa'alu kenan wanda yake siffa ko arudu arudu wato misalin fa'ulu kenan wanda yake suna ko ɗamu fa'ulu kenan wanda yake siffa ko katifin fa'ilu kenan wanda yake suna ko haziru fa'ilu kenan wanda yake suna ko kuma wato in shi ma da inda kasiran ne haka kamar ibilu ibilu ko jilizu jilizu ko kuma ko bilizu bilizu ko inabu ko ziyamu inabu ko ziyamu ko zi'ibu zi'ibu ko hibru ko hibru to ko nikisu nikisu wato wanda yake koma baya ko wanda yake koma baya hibru ko wato katuwar salka katuwar salka to ko kuma fu'alu kamar suradu suradu wato sunan tsuntsu ko hudan mutum da baya shayin yin wani abu komai zai iya tarasa wajen da yake gaba gadi ko do'ilu wanda aka ce shi ne kaɗan ko akwai ru'imu kuma akwai wato akwai kuma unuku ko akwai fu'ulu kuma fu'ulu to kamar kofulu kofulu to duk wannan su ne auna aunan guda goma wanda ake amfani da su da biyan wanda ɗaya a ciki kaɗan ne ɗayan kuma muhimmali ne to sai auna aunan suna ruba'i suna ruba'i shi ko yana da auna auna guda biyar akwai fa'alalu kamar ja'afaru ja'afaru ko kuma sallahabu ga wanda yake dogo dogo salhabu da sun da lam da haba ba da ba salhabu dogo kwarai ko shaja'amu shaja'amu mutumin da yake mai karfin rai sadauki ne ga kuma karfin rai shine shaja'amu shi ma dai awon fa'alalu ne ko wanda shi sifa ne to akwai kuma fi'ililu fi'ililu kamar zibriju zibriju duk wani abu wanda yake ado ko hiz'ilu ga mace wadda take wawa ko fu'ululu akwai fu'ululu kuma ahan wato shi kamar bursunu bursunu kambore na zaki ko jurshu'u jurshu'u mutum mai tsawo ko katar raƙumi ka za fi allo haka nan awon fi allo kamar kimadaru gafaka abinda ake sa littattafai ko kuma su baɗau shi ma dai mai wanda yake dogo Mm-mm. wato akwai kuma fi'ilalu fi'ilalu kamar dirhamu dirhamu ko kuma hibla'u wani mutumin da yake wato mai yawanci Eh, mutumin da yake mai yawanci shine hibla'u da ha babba da ba da la- da lami da alkafa wasu mutane kamar mutanen kufa da a fashu da dan mali su sun ce akwai awon furulanu amma mutanen ba su za su suka ce ba yadda sha'ula ɗan faudo yake faɗa a hisnu rasin wani hau furulanin abal basariyu wa za da hul a hafashu wal kofiyu wani hau furulanin abal basariyu wa za da hul a hafashu wal kofiyu wato suka ce akan sami awon fu'ulalu ina misali kamar jihudabu da jimi da hasabe mai dugo da daldaba namijin fara ko kuma ya zo sufa kamar jursha'u jursha'u wato mutumin da yake dogo ko katar rago kamar da jurshu din yake shi ba a ce jursha'u to sai sai mai biyar biyar ya kuma ba ya ce ne
fa'alantu akwai awon fa'allalu fa'allalu akwai awon fa'allalu lil hamsati suna mai harafi biyar suna mai harafi biyar yana da aune-aune guda biyar su ne ko dai fa'allalu kamar safar rajalu safar rajalu ko ku allilu kamar kuza amilu kuza amilu kuza amilu ko fa'ala lilu kamar jaha marishu jaha marishu ko kuma fi'ilallu a ko yanzu da awon fi'ilallu wato kamar ikirafallu to an fi'in lulu ko kuma fi'in lulu awon fi'in lulu to wanda yake wani wannan to iyaka suna kenan da mun ya kai harafin biyar matukar ba daɗi a cikinsa da wani abu wanda yake suna humasi guda biyar ne da fa'allalu da fu'allalu da fa'alalu da fi'ilalu da fa'alalu da fa'alalu fa'allalu to su ne aune aunen guda biyar wa ma a duk wani awo wanda yake ba wannan ba bai dace da ko daga aune aunen ba aka ambata ba ko zai zama wa'idi ne kamar misali izini raru izini raru to akwai an ƙara alifin da ifilalu ne ifilalu an ƙara alifin da ya an rufa ko ko an shafe wani abu a ciki kamar yadu ko damu ko abu ko abu da akwai abin da aka shafe au shazza ko ya fita daga tsari ko abin mu da ajilu mu da ajilu to wannan ya fita daga tsari ko ukhriyatu koko ba na larabci ba ne kamar narjasu ko hariru to wannan ba su suna ne wanda asalinsu ba na larabci ba shi yasa ba a ji ba su dace da ɗaya daga cikin aune-aunen nan da aka faɗa ba yanzu a tashar mutunci wajen fi'ilin kenan la sunnat allala to fi'ili wanda yake mujarrabi fi'ili iri biyu ne akwai mujarrabi wato wanda gaba ɗaya a cikinsa ba wani harafi na daɗi akwai kuma mazidi shi ne wanda yake a cikinsa akwai harafi na daɗi wanda duk nau'o'in biyun nan na fi'ili sun zo a fatiha a fatiha akwai fi'ili mazidi akwai ta ilimu jarrabe ko domin da sabuwa ta kuwa gaba ɗaya ba mun guda hudu ne ko da gudabu a cikin su mujawabai ne shi ne na abubu da kuma ihudu gudabu ko mazidai ne su ne da nasta'inu da an'amta to sulasi shi mujarrabi iri biyu ne akwai wanda yake harafi uku ne kawai an riba ko kuma mai harafi hudu iyakar fi'ili in dai mujarrabi ne ya kai harafi hudu in ka ga fi'ili ya haura harafi hudu to don a cikin su akwai wani harafi na dade ƙarshen wanda yake na dade shida ne fi'ili in an masa dade to yana kaiwa harafi shida amma ba a haura shida shi yasa ba kamar suna ba suna ta ga an masa daɗi yakan kai bakwai yakan kai bakwai to amma shi fi'ili iyakarsa shida saboda shi fi'ili ta iya nauyi mun gane da riskar da lamiri gare shi ta a riskar da kamar tuk ko hul ko kun ko na da shi ta ya haura bakwai sai gano kalmar ya kai bakwai sai gano kalmar haruffan sun yawa don lokacin na zai gano fi'ili ɗaya amma an sa masa lalurai har guda biyu ko zai zama lalurai guda biyu ne a jikinsa to iyaka wanda aka ji daga larabawa fa'al shi ne ma'aunin sulasi shi sulasi yana da aune-aune guda uku ko nan da yake mai harafi uku yana da auna wani guda uku musallasan aina shi ne fa'ala amma ainin da fuska uku ko dai ka ce fa'ala ko ka ce fa'ila ko ka ce fa'ula akwai fa'ala akwai fa'ala kamar raraba ko nasara ko kama ko bala ko da'a ko rabba duk wa'annan fa'ala ce ko wafa duk wannan fa'ala ce akwai kuma fa'ila kamar shariba ko fariha ko sha'a ko zala wanda abularin ake cewa ya zalu ko awwa awwa wanda aka ce wa awu amurar into asalin sa arura ne shi yasa duk wannan ta'ala ce ko rariya rariya akwai kuma fa'ila shi ne kamar sharufa ko karuma ko nadusa ko ɗahura shi wata ana su ne auna auna guda uku na mujarrabin sulasi wani arba'i fa'alala hasal awon fa'alala shi ke samuwa da harafi hudu duk mujarrabi mai harafi hudu awon sa guda ɗaya ne shi ne fa'alala kamar da haraja wanda shi galibi ya fi zuwa wanda yake yi ta'addi kamar da harajin hajara ya gangara da dutse amma kaɗan yakan zo lazi kamar kashar jilduhu kashar jilduhu fatarsa ta tashi gashin fatarsa ya tashi shi ko mazidi iri biyu ne akwai mazidin sulasi akwai mazidin rubai to shi mazidin sulasi yana da aune-aune wanda wasu malaman sun kai su wato har guda guda goma sha ba ga wanda aka kara harafi ɗaya awo uku ga wanda aka kara harafi biyu awo biyar ga wanda wato ya zama awo takwas ga wanda aka kara harafi uku awo uku ya zama awo goma sha biyu ko awo goma sha biyu to shi wanda aka ƙara harafi ɗaya yana da aune aune guda uku sai dai a nan saboda watsa ba za ta ba su ba ba gura su a gora ba watsan cuɗanya ya ce akwai af'ala akwai af'ala kamar akarama ko a hasana ko a zulasa ko a zahara wa fa'ala akwai fa'ala kamar allama ko karraha ko karrama wannan duk wanda aka ƙara harafi ɗaiɗai ne sannan na uku shi ne fa'ala wanda zai zo a baiki na gaba kamar sharafa ko katala ko raraba sai kuma ya kawo wannan wanda yana ko wanda aka ƙara harafi uku istafa'ala wanda shi wanda aka ƙara harafi uku filin gaba asalin sa harafi uku ne a ƙara harafi uku ya koma shida yana da aune-aune har guda hudu akwai awon istafa'ala sannan akwai alma'amu guda uku da zai faɗa min gaba ko da yake shi a ciki sai zama kamar ya rage guda biyu ya kawo da if ala amma bai kawo if wala ba if wala akwai if wala da malamai sukan kawo to shi a nan ya nuna kamar zaran mun haƙi ne ko ko wato ba tabbatacce ba ne domin akwai if awwala akwai if ala wanda shi ya kawo shi sai kuma if amma if amma shi ne bai kawo shi ma bai kawo shi ba to sai if amma su ko wato yana cikin muridi da harafi biyu zai zo a mai sarrafi ko a tsara masa harafi biyu ya koma harafi biyar kamar ibiyawura ko ihmarra ba a sani da yi da ne ko hanyura harafi uku za ka tsara a mutu aka yi tarbitin harafi na ƙarshe ya bayyana ba na shi wannan wato yana cikin ma'aikacin wannan kuma yana cikin mai harafi uku a tsara masa biyu ya koma biyar kamar ta fa'ala ta raraba haka shi ma wannan mai harafi uku ne ya tsara biyu ya koma biyar ta fa'ala kamar ta allama ko ta karrama shi ma da wannan mai harafi uku ne ya tsara biyu ya koma biyar ta fa'ala kamar in ki raba ko istafa ko in fa'ala kamar in kasara ko in tsaba sannan akwai ita a ala kamar in shaushana in shaushana rabuwa kaushi da yawa aha mulhaku ma abaha mulhaku wani wa'annan to zai zama mulhaki ne shi ya sa mai kawo shi ya bar aula aure guda biyu shi ne zai da awon if'awwala da kuma awon if'ala bai kawo su ba ya ce wani wa'annan mulhakai ne ittafa'ala ma misali shi ko mai harafi hudu a masa ƙari to iri biyu ne domin ko da a masa ƙari da harafi ɗaya ko a masa ƙari da harafi biyu da kai harafi shida to wannan ko a masa ƙari da harafi ɗaya awa ɗaya ne tak da shi shi ne ta fa'alala kamar da harastun hajara fatar da haraja da harastun hajara fatar da haraja waf'alalla sai kuma awon if'alalla waf'alalla shaddar a kan lamɗin na biyu ne ba a kan na farko ba waf'alalla lamɗin na farko ba shadda wawan if'alalla kamar idma anna ko igisha Allah sun maf'allala sun wawan if'allala kamar ihiran gama to wannan su ne auna aunan wato ya zama in an haɗa gaba ɗaya sun zama mai kenan ga na asali guda hudu ga sha biyu tsarin da aka yi wasu lasi ga guda uku tsarin ga ruba'i kaga sun zama sha tara shi ne yadda maulan mu shi ibrahim da yalla ta alamu ya faɗa a kan fitul alƙali ko yanzu cewa aula auren fi'ilai gaba ɗaya guda goma sha tara ne yawa sai dai mai himma ko gobari ya fidda duk fi'ilan da suka zo akan kowane awo daga wannan awon alqur'ani ko a ga guda nawa ce fa ala nawa ce a qur'ani fa ila nawa ce a qur'ani fa ila nawa ce a qur'ani fa amala nawa ce a qur'ani eh sannan mazuban guda goma sha biyar kowanne kawo akwai kawo akwai awon da babu shi a qur'ani ko to sai a fidda shi da mun ne mun karatu da zurutun babba gane ƙura'ani yau ya gani an gane ƙura'ani ko wa alhamdulillah akwai kuma wanda yake mutane fi'ili iri biyu ne ta wani bangare akwai fi'ili sahihi akwai fi'ili mutane fi'ili wanda yake sahihi yin harfin yi kuma yana a mutan a wajen ko inda ya zama alamun تعريض سيئه مستفئل من حرف مستفئل من حرف sabon da hafi da su yi ko malamai kare ne sai su ce kai da su da wani dowa ta kawo sai da kawo ta da gano min hawa ke nuna tila muha mutas ilan to sai an masa ne kenan eh an masa ne kenan a wajen kafiya mutab ilan ne kuma aka ita ne ga sunanta ziya da aka hakika amma an shafin ko an yi haɗari mutab a maimakon mustab amma kuma an yi ƙari a ciki wadda zuwa in ba ce ta daɗi ko dai tasbibi ko tarfili ko tajiri inda imamu zuwa da ke yi sana sakin ko ko wacce ce a ciki wa gairuhu wani wannan albarkan mu shi ne mai illa shi fi irin sanin shi ne wanda gaba ɗaya a cikinsa ba harafin illa ba wa ba a nan ba wa misali kamar waraba ko katala ko jalata ko ka'ada ko rabba ko akala ko shariba ko fariha duk wannan fi nuna wanda suka sayi har saboda ba a nan a ciki ba wa ba ya shi yasa shi ko fi ne sahihi iri uku akwai sahihi sani shi ne wanda bayan gaba wata ba harafin illa a ciki kuma sai zamo ba alhamza shi yasa kama a kala ba sahihi ne salihu ba sahihi ne amma za a faɗi sunansa ba kuma tar'ifi in akwai tar'ifi ba salihu ba ne kamar rabba ba salihu ba ne amma dukkanin su ne da a kala da rabba da raraba duk fi'ilai ne wanda suka sahihai in ma iyaka a kala shi sahihi ne amma muhammadu sahihi ne muhammadu rabba ko sahihi ne mura'atu shi ko raraba sahihi ne wanda ya fasali shi ya sa nau'o'in sahihi uku ne shi ya sa a gaba da shi ne iri biyu ne akwai sahihi akwai mutum ne to shi sahihi iri uku ne mutum ne ko wanda za a faɗa iri biyar ne shi ya sa nau'o'in tuɗi ne iri takwas ne kenan sai a duba a ga a wa'in nau'o'in a yin amma tun daga amma ya tafa a wurin haɗuwa ruwan zuriyatu wannan tsawon ne gaba ɗaya daga suratun da zuwa suratun nasu ayoyi nawa ne a mutane na domin wata ke sauka ƙarfi shi ya sami yin da ta sauka ƙarfi abubuwa ba ilimin sahihai guda nawa ne mutumai kuma guda nawa ne ta sa'ala asali daga sa'ala ne ko aka kawo ta sa'ala mai zuwutarsa wanda sa'ala sahihi ne amma muhammadu ba sahihi ne sahihi ba alim da il azmi allazi hum fihi mutalifun kalla sa'ala min alima sahihi ne wanda yake sahihi kuma kuma kalla sa'ala min alam naj'al ja'ala fihi sahihi salimi وخلقناكم خلق سيه وسالي وجعلنا جعل سيه وسالي وبنا بنينا فوقكم بنا فوق سهيئا با سهيه بني كبادا مقتلي ne za a faɗi nau'in sanar gaba to shi ne duk irin da ba ta yi ba ya zama mutan ne idan ya zama illar a fane to shi ake kira misali kamar wa'ada wa'ada ko wasala ko yasara ko yana'a wannan misalai ne shi yasa shi misali iri biyu ne akwai misali yayi wanda ya fiya misali yayi ya fiya idan da za a duba misali su yayi misalin yayi da ya kawo ya kawo ya kai nawa a duba mukhtaru sihahi a ga misalin wawiyu a ciki ya kai nawa misalin munir kuma shi ya kawo guda nawa ba sai an kai kamus ba ko kamus yana da yawa ya cika nauyin ɗauka ko a duba ko misali ya iya wanda shi bai da yawa ga misali ya iya wanda ba yawa ne da shi ba ko idan kuma zo illar a aure ne to shi ake cewa ajofi wanda ajofin nan iri biyu ne akwai ajofi yayi akwai ajofi yayi akwai kamar kala wanda asalinsa kawala ne to shi ajofi yayi ne akwai kuma kamar ba'a wanda asalinsa baya'a to shi ajofi yayi ne ajofi yayi ne shi yasa kowanne a majarin sai a iya ganowa kala ya ke cewa majarin kaula kaga wani kina ashe a nufin ba a fa ya ake cewa bai'a mala maidan ake cewa falatu min kullal maili ashe ya ne ba a tsara ya ake cewa sauran sauran a ce ya iya ne ke ne shi duk wannan ya iya ne ko yanzu salatati ana kiransa da yin salatati saboda an raba ga lamiri sai zama ya koma harafi uku har lamiri kamar kala za ka ce kurtu ko kurta ko kurtu ko ba a za ka ce bi'ita ko bi'ita ko bi'iti ka ya koma harafi uku kenan idan ku alamini ne sai a ce mai ƙosi idan lamun ne yake mai illa har na ƙarshe ne na illa shi ne sai koma a ce musulunsa mai ƙosi kamar da a ko rama wanda shi ne mai ƙosi iri biyu ne akwai mai ƙosi yayi kamar da a wanda ya du'u ake cewa ko za a kawo maganin da'awatan ake cewa da'awatan da a ya du'u da'awatan akwai kuma wanda yake yayi kamar sara ya sari sara ya tsari shi wannan ya'i ne mai kusi ne ya'i ya zul arba'ati ana kiransa kuma zul arba'ati saboda an daga daga da yiri sai a ga ta da fi rubu kamar da autu qaumi wa in kullama da autuhu ko da auta ko da auti sai ga koma harafi hudu shine zul arba'ati ana ce da shi da fifi kuma idan harafin ne idan harafin illar guda biyu ne a cikin idan harafin illar guda biyu ne a cikin ina misali kamar wana wana wana ya yi rauni yani to wannan na fifi ne tunda harafin illar har guda biyu ne a cikin kin tawala to shi da fifin iri biyu ne akwai wanda yake makaruni in ya zamo a jere suke kamar awa awa ne alif ne alhamza ga gaya to da rodin da yan alif ne wanda aka rubuta ya a hada suke alhamza ta koma can a ba ita kaɗai to sai a ce an samu lafifi makaruni ko awa ne alif ka an baki da wau da alifi da ake rubutawa ya awal kalbu kare ya yi kuka ya yi haushe to idan ko ba a haɗa suke ba kamar waƙa ya ki ko wana ya ni ko waliya ya ni to sai a ce lafifi mafuruki shi yasa guda takwas ɗin sun fito sahihi iri uku mu'talli iri biyar sahihi salimi sahihi mahamudi sahihi mura'abi sannan kuma mu'talli akwai misalu akwai ajofi akwai mankusi akwai lafifi mafuruki akwai lafifi makaruni su ne nau'o'in ya mutallin guda biyar to kowane a cikin wannan sai a duba a ga a yi zufin amma guda nawa za a samu ko a ciki akwai wanda ba za a samu ba a jibi'in amma kai gaba ɗaya ko a wannan surorin ko nan da ga 28 ko daga sabbihi zuwa nafi 28 ne ko to daga naba'ifa zuwa ɗariki takwas ne ko tara na ba'i na zi'ati la'ani intidari ko takawiri takawiri sai ne sai intidari sai tadfifi sai inshikaki sai buruji sai ɗariki alamarsa yana karawa a kan fi'ili mari a farko ko yaushe farkon murari dole zama an buɗe shi da wani harafi harafin da yake daga harufan na aitu shi ne yake bil harfin na aitu da harafi daga harufan na aitu wato ko dai nuni lil mutakallim wa ma'ahu gauruhu aw mu'azzimu nafsahu kamar naqulu ko narribu ko alhamza lil mutakallim ya dahu kamar aqubu ko ahudu ko ya ga ga'ibi ya duk inda ta zo ga ga'ibi ne kamar ya komu huwa ya komu ko ba ya koma ne ko hum ya komuna ko ko hunna ya komuna ko ta wanda ita ta fi zuwa ga muhadari kamar anta ta komi ko anti ta komina ko antu ma ta koma ni ko maza ko mata ko antum ta komuna haka nan ma takan zo ga ga'iba daya hindun ta komu haka nan takan zo ga tasmiyar ga'ibai alhindani ta komani to maftuhan halin kasancewa ko harafin nan na murari an ci an yi masa fata harafin nan na murari an ci yana zuwa da fata amma akwai inda yake ya halatta a yi masa kasara akwai inda yake ya halatta a yi masa kasara ada ma arba'un a harufi fi mariri sai ko wanda yake harafi hudu ne a marinsa arba'u da ramma a harufi kuma da kasara murafi ilaihi ne arba'u da harufi mubtada ne fi mariri labarinsa shi yasa arba'u din da ramma sai ko abinda harafi hudu yake a marinsa walau mazidan ko da na daji na daji ne kamar akrama sai a ce yukrimu ko ukrimu ko allama sai a ce yu'allimu ko allimu na hunna mimma allama kullu ko qatila sai a ce yuqatil fa yuqatil fi sabilillah inna allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna haka nan ma kuma wanda yake ruba'in ne wanda yake asali wato wanda da harufan sa asaliye ne kamar da haraja to sai a ce yu da hariju ko u da hariju to a sannan sai kai masa ramma amma idan ya zama harafi uku ne sai kai fata sai dai inda aka ce ya halatta kuma a yi kasara ka ce arribu haka nan harafi biyar ne kamar an dalibu ko harafi shida kamar asta harijo asta harijo to wa rummaha min asli ha ruba'i na hau yujibu min ajabar da'i wa ba su wa zalika faya fi tutata wala tubal a haffa waznan amraja misaluhu yazhabu zaidu wa yaji wa yastaji shutaratan wa yaltaji ko ya ta sassan little aina siran ne wata siran gaira fa'al kawo da akhirin labi ta in yadda su to wata little aina inil mari kofi fi'ilin da yake ya zo bisa awon fa'ala fi'ilin da marinsa ya zo bisa awon fa'ala to akwai dama murari'in ya zamo ya kudu ko ya fi'ilu ko ya fa'alu filin duk da yake ya zo fa'ala nasara yanzu ko katala ya tafilu ko sajada ya sujudu ko kama ya kumu ko da'a ya da'u ko radda ya ruddu ko kala ya sha ko ehin kama ya kumu su duk wannan fa'ala ce murari in ya zo ya kumu ta yi kuma murari in ya zo ya fi'ilu kamar jalasa ya jalisu jalasa ya jalisu ko a ba'a ya biyu ko mawa ya muri maura ya muri ko azza ya izu duk wannan da ya fa'ala ce da murari in ya zo fa'ila haka nan mata ya zo fa'ala ya fa'alu kamar fataha ya tahu ko kara'a ya kara'u ko mala'a ya mula'u yasa murari in fa'ala ta ya zo ya fulu ko ya zo ya filu ko ya zo ya fa'alu gudano ne ya zo da duk fuska uku gudano ne waye ne su rasu ne fasul afa'ali akwai fa'ala wanda murari in ta ya zo da fuska uku yafuru yafilu yafalu gudano shi abdullahi dan bodo ya faɗa a hisunar wasini masu zuwa wanda suka zo da haka sun kai goma ko ba su kai ba ko ba ba a hisunar wasini alaba na mamma ban alƙalai da da tasiri su fi ko amma sharaɗin aifata sai dai a duba a juz'in amma tun daga farkon amma har zuwa nasi fi'ilan da yake sun zo fa'ala guda nawa ne to wanne ne a cikin su fa'ala ya fa'ulu wanne ne fa'ala ya fi'ilu wanne ne fa'ala ya fa'alu a ciki amma ya tasalu na annabi bayan azu allazi hum fi mutalibun kalla sayalamun thumma kalla sayalam alam naj'al alam naj'al kaga fa'ala ya fa'alu an fara gamuwa da fa'ala ya fa'alu ko shine fa'ala ta farko a juz'in ko amma ya tasalu an annabi azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun wannan alima ce ba fa'ila ba fa'ala ba fa'ila ce ko thumma kalla sayalamun alam naj'al lara fa'ala ya fa'alu wa halakana kumu fa'ala ya fa'ulu tunda ya haluko ake cewa wa ja'alna fa'ala ya fa'alu wa ja'alna wa ja'alna wa banaina fa'ala ya fi'ilu bana ya bani ake cewa ko wa banaina fawqakum sab'an shidada Eh, to har a zo kuma kul a'udhu aza ya'udhu fa'ala yaf'ulu ce kul a'udhu bi rabbin nas kana ita kanta fa'ala yaf'ulu ce a aza ya'udhu fa'ala yaf'ulu ce malikin Allah nan sai mun fasara allazi wasu fi surin nas da jinnata na zuwa mai a'udhu shine karshen fi'ili sulasi a qur'ani ma gaba daya ko kuma ba babun fa'ala ba shine mai karshe to abu dai a ga guda nawa za a samu ko wa shaudu fatin sharadin a ce fa'ala ya fa'alu harfin halkin yadda rifiya ya zamo harafin da ake fitowa ta makogoro ya bayyana a ainihin ya zamo ainihin harafin halki ne to sannan ne za a zai iya zuwa haka kamar sa'ada ya sa'alu yas'aluna anan ba'ikum yas'alu ayyana yawmul qiyama sa'ala yas'alu saboda alhamza tana cikin huruful halki ko fataha yaftahu yaftahu ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin salamun suka laha to awillani ko ko alamin shine kamar fataha idan ko marin ya zamo fa'ila ne ya zamo ainihinsa da kasra ne to sai ka ce a murari in ya fa'alu kamar fariha ya farahu ko shariba ya shirabu ko alima ya alamu ko sha'a ya sha'u ko awwa ya arru awwa ya arru wayo mai arru zalim asali aurira ne fa'ila ce ita ma sai dai idan misali ne ka sai ka faɗa da kasura kamar warisa to ka ce ya risu ko waliya ya li ko waliƙa ya meko tasir ka zamo masani sai ka zamo ka gane na idan ku fa'ula ce to wannan dole murari yana zuwa ne da ya fa'ulu kadai fa'ula ita murari inta dole ya fa'ulu ne kamar sharufa ya shurufu ko hasuna ya hasuni kai kasara wato wani fa'ala na kafin karshe wato banda wanda yake sulasi shine duk fi'ili in ba sulasi ba guba'i ne ko waninsa to harafin da yake daga shi sai karshe a murari sai ya zo da kasara kama a karama ya ake cewa a murari in yi kurimu ko allama yu allimu ake cewa ko katala yu katilu ake cewa ko in dalaka yan daliku ake cewa lamin shine daga shi sai karshe ko istagafara yastagafiru ake cewa labisa in ya tasil amma fa banda wanda aka fare shi da ta in an fara da ta to wannan harafin da yake daga shi sai karshe sai a fada da fata kamar ta'allama sai a ce ya ta'allamu ya ta'alla la da fata hallani ba ya ta'allimu ba ko ta katala sai a ce ya taqatalu ko ta da haraja sai a ce ya ta da haraju harafin da yake daga shi sai karshe sai a yi masa fataha sai a faɗe shi da fataha to akwai tambaya ne
wani mutum wani wasu kama kama ne wani da mutum zai yi cewa na sake shi na sake shi na sake shi wani wani wani wani wani haka masu da wani a wato ai za a tambaye shi inda yana nufin zarar takidi ne kuma ba wani abu bai kara da kuma kuma kuma ba ya sake ta ya sake ta ya sake ta to wannan matukar ne nufin sa takidi to sakin ɗaya ne saki ɗaya ne amma da cewa ya sake ta kuma ya sake ta kuma ya sake ta an yi abu kuma an sake yi ai ya zama wani ne to a sannan shine za a ɗauka adadin yanda ya faɗa ya sake ta haka musulman da ya zama cewa dai ba su kawai sai abubuwa na shafin musulunci na yi amma ga shi da ransu da lafiya saboda wadata zai yi yin azumi sai dai ciyar
a inda yana da lafiya ai ba daidai ba ne ciyarwar da can ne aka ce an ba da damar mai kafa ma ya iya ciyarwa shi kenan amma daga baya ya zamo an faɗa kamar sai da zai fara fane wanda yake ya bar wanda yake yana da ikon yin azumi to ai lalle ne ya yi azumi shi ya sa illa ya kama da wai sun faɗa a mazhaba to wanda ya bar azumi da gangan to a iya daure shi eh, a iya daure shi dan ya bar azumi amma dai barin azumi bai ce a kai da kake shi ba sai dai a iya daure shi a iya masa wani ladabin ma wanda zai sa shi kansa ya dawo ya azumi ko wasu su ya barin yin azumi wanda ya bar zakka shi wannan shi ne a cikin aya ce shi ko da da karfi ne sai an karɓa domin tarafin hajji ko Allahu akbar inda risala din ya kawo ko lakin bi habtace ala ahirin kalasilihum to ibtati al-amra ka buɗe fili amri min zi hamzatin daga alhamza biha biha wa- wato sai ka buɗe shi da alhamza filin da yake awan af'ala to idan za ka kawo masa amri sai ka buɗe shi da alhamza ka ce af'il ah, yanda dan malik ya faɗa alamiya ko wanda shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ya faɗa a tofatul alfali ya baitul lamiyar yake waye mai lamiyatul afali hmm? waye yake karanta lamiyatul afali ko ake a gabansa من أفعال الأمر أفعل وأزه لسواه كالمرار الجزم الذي اهتزلا أو له وبهمز الوصل منكسرا سلساكنا كان بال mahasufi muttasila ko haka shi yi mubalik ya kawo wai suna sai ba su cewa dari da goma sha ne a ka gyara dai kaɗan haka ne amma da ɗan gyara wal amru haka ne min afala il mutlaka Eh, sai ka ka karshen baitin da ka karsa ba za ka dai ba ba ya karshen baitin yake Hmm? to wa gairuhu in ba af'ala ba sauran duk fi'ili in za ka kawo masa fi'ili amri sai ka fara da harafi na biyu sai ka fara da harafi na biyu a murarikinsa shi yasa kamar daga nasara yanzu ake cewa to daga nunin nan za ka fara ko daga allama yu'allimu ake cewa to daga alkafa nan za ka fara sun in ya sai sukunu sannan idan sukunin sai ya zama ya inganta ko ya rihi ya zama ya bayyana ba je bi hamzul wasali to sai ka zo da hamzul wasali ka ce unsur ko irrif sai ka aro hamzatul wasali ka kawo idan kuwa bai fara da saki ne ba to sai ka jale ma kawai kamar allama yau allimu sai ka ce allim ko wa'ada ya idu sai ka ce id id ko wa kayi i sai ka ce ki ki ko wa fa'i fi fi Mm. sun mako sannan ka nufi tare ka kabala ahir yin wasali ga harafin da yake daga shi sai karshe kal asali kamar yadda yake a murari asalin shine murari to was- wasalin harafin da yake daga shi sai karshe a fi'ili amri daidai yake da wasalinsa a murari sai yasa kamar nasara yanzu sadin aidan ramma ne ko rufa'a ce to a amri ma sai a ce unsur unsur ko ga faran ya gafiru faran ita ce daga ita sai karshe da kasra ne to sai a ce igifir igifir igifir kuma koyaushe irin wannan alifi hamzatul wasali wadda take zuwa tare da fi'ili amri ba inda take zuwa da fata ba inda take zuwa da fata shi yasa so da yawa zaka ji ana agafir agafir ba agafir a larabci sai dai igifir igifir ko dai ta zo da kasra in ya zamo harafin da yake kafin karshe mai kasra ne ko ko kuma ta zo ko kuma ya zamo mai fataha ne kamar fataha yaftahu za a ce iftaha fataha yaftahu ifta ko qara'a ya qara'u ikra ko raraba ya riba in rib ko jalasa ya jalisu ijlis ko kuma ta zo da ramma ya zamo mai ramma ne ko Ah, shine kamar nasara yanzu sai a ce unsurni ko unsur ko da'a ya da'u udu udu udu ila sabili rabbika bil hikmati aya no ce a qur'ani ta fara da hamzatul wasl yana da udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawdati al hasanati wa jadilhum ikirari su rabi kala zai halak to ayoyi nawa ne a qur'ani wanda yake sun fara da hamzatul wasali an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil amri ashratan asiraha wa mutasilaha wa sharibaha wa hamilaha wal ma'mulata ilayhi wa saqiyaha wa bayaha wa akila samanliha wal mushtari laha wal mushtarata lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ci mutum goma a game da giya na farko mai matsarta mai tasarta wato mai nannagarta sai kuma wanda yake sawa a nannaka din wanda zai sa a yi mai aikin kamfanin giya kamar asir ne mai kamfanin kuma kansa wanda shi tari ba ma zuwa yake ba shi kuma kamar mutasiru ne sai kuma shariba ha mai shanta shine na uku hamila ha mai daukanta shine na hudu mahamulta ilai wanda ake dauka a kaiwa shine na biyar sakiya ha mai shayar da ita shine na shida baya ha mai sai da ita shine na bakwai akila samani ha wanda ya ci kudinta shine na takwas mushtara mushtara lahu wanda aka siyo giyar saboda shi ko mushtari laha ne sai gare ta mai sayan giyar shine na tara mushtara ta lahu wanda aka siyo giyar saboda shi shine na goma to duk wayannan ne sun shiga a cikin la'anar kenan jikar yar uwarsa lumi ai duk abin da yake ya fito daga dan uwansa duk nisan ba da ma ya aura duk wanda yake ya fito daga dan uwan da yake an haɗu a farko a farko to har abada ba aure wannan tsakani yawa da wato da da da zikar ta hadasa ce to wannan kuwa wanda yake sun haɗu ne a sama ba a farko ba amma duk wanda yake an haɗu da shi a farko to duk abin da ya fito daga gare shi har abada ba zai taɓa halatta ba jikar ɗan uwansa kowane iri ne duk kuma yadda jikar take nesa da za ta halatta ba gare shi hakanan jikar yan uwarsa na ba za ta taba halatta ba gare shi amma jikar ammarsa ba jikar abba ma yar ammar za ta halatta gare shi hakanan jikar hala da hakanan jikar hali shi kansa yar hali ma za ta halatta gare shi ko amma dai ba dan uwa wanda yake an hada a farko ba da shi kamar matar da ke sama matar da ke matar ya ya ya ya wajen umar'atin wajen umar'atin wa ummal ba'ali au zauzau da hazu hilliko juri yana faɗa cewa ya halatta yawa ya halatta matar sirikinsa ce yau sirikinsa ya aure ta ko ita yana auren yarta kenan yana auren dan dan wannan sirikin ko yana auren yan wannan sirikin ko ya halatta ya aura amma wanda dai ba ita ce ta haifi matar tasa ba cewa sirikinsa ya aure ta uban matarsa ya aura bai haramta ta gare shi ba yauwa bai haramta ta gare shi ba shi yasa mace ta iya zaman kishi awa wa nau tushen mufa an wadda da zara au bai tara wanka da wa maƙar ro'ifa wa fil murari ikliban ha alifa wala mazil illati ya an wahazuri bina a haza na kisan fil azhari to far'un bina al majhuli gina fi'ili majhuli reshe ne na ma'alumi ba zaman kansa yake ba kamar ulima daga alima ne ba alima na zaman kansa ulima na zaman kanta ba ba ko raraba da ruriba ruriba far'i ne na raraba ko kafutila far'i ne na katala wannan shine zancen da mafi yawan malamai suke kai sabanin malaman kufa da mubarrido da ibn darawa da suka ce a'a kowanne a ciki zaman kansa yake ba wanda za a ce reshe ne na ɗaya saboda me suka ce yo ai akwai wasu fi'ilan ma wanda gaba ɗaya sai bina'ul majhuli aka ji a ciki ko mai murusadi yana faɗa wa gaja a til af'ali hazal bina'u laziman ka zuhi bihi uni uli aj'ala ya kawo wasu fi'ilai da dama wanda aka ce su gaba ɗaya ba a ji bina'ul ma'alumi a cikin su ba sai dai bina'ul majhuli kamar uli'a zaidun bi kaza zaidu ya matkar shakuwa da abu kaza uli'a zaidun bi kaza fa huwa bula'un bihi ba mamriyin salil maf'uli ko zuhiya zaidun zuhiya zaidu ko uniya zaidun bi kaza ko da yake shi uniya wayan sun ce yana zuwa mabni lil fa'il ko inda iraki yake faɗa kenan a sharhin alfiyarsa ta hadisi ko inda yake sharhin baitin fa'ala bihi wala taqul bizanni wala tuqallid ghayra ahli fanni da ya kawo fa'ana kace a ya zaka kawo shi haka bayan ku an ce koyaushe sai mabni lil masuli ce a ai akwai wata ruwaya ta cewa yana zuwa mabni lil ma'alumi ko su kida su kida zaidun fi yadihi su kida fata fi yadihi eh yasa malamai suke cewa wannan waje yana cikin wuraren da shehu hariri ya bar tsarin da ya fi da makama yake cewa fasa kadal fata fi yadihi wala za da hikin walidihi ko cewa ai su kida ake cewa da sakarsa ya ce fa su kida fiye dihi fa su kida fiye dihi ba sakadal fata fiye dihi ba to na yanda ake kawo bina'ul majhuli harafi na farko sai a yi masa ramma sawa'un murari ne ko mari in marin ne to harfi na farko sai zo da rama kamar roriba roriba basalo ko kutilan insani kutilan insani in ko murari in ne to harfi murari an sai zo da rama kamar yorabu ko kamar kira yukhraju minhum al-lu'lu yukhraju yara aka zo da ita da rama to ma'abita in musula na biyu fi'ilin da yake ya fara da ta to shi ma sai a zo da shi da ramma ita kanta tar da ramma harafin da yake gabanta ma ya zamo da ramma auna auna nawa ne muke da su wanda yake sun fara da ta guda uku ne ko da awon tafa'ala da tafa'ala da kuma tafa'alala to duk da bayan tar in ka gina shi lil majhuli abinda yake bin tar ma sai kai masa ramba ka ce tu'ullimal ilmu ko tuduhurita bil hajari ko tuqutila ko tugufila an zaido tugufila an zaido haka nan kuma wanda yake an fare shi da hamzatul wasli su ba wuraren da aka fara da hamzatul wasli guda nawa ne auna aunan da aka fare su da hamzatul wasli guda nawa ne to inda yake dai an fara da hamzatul wasli ita kanta hamzatul waslin za a yi mata ramma sannan kuma harafi na uku shi ma ya zo da ramma auna auna nawa ne muke da su Allah. A'a ba sai ka kawo su da ɗaiɗai ba kawai guda ka zane. A'a ba. Ka tsaya biyar kaɗai. Duk su dafi, duk filin da yake su dafi an fare shi da hamzatul wasul muna da auna auna kuma guda shida wanda yake su dafi a ciki guda hudu mazidin sulafi ne guda biyu mazidin rubai wanda dukkanin su an fare su da hamzatul wasili kaga anan kawai ai sun haura biya istafala if'awala if'awwala if'ala if'anlala if'alalla duk an fare su da hamzatul wasili to bayan nan sai guda nawa ai shine yana cikin if'allala ai mazidin ruba'in ne sai guda nawa a tukutul alfahari fashe ibrahim ya kawo su gaba da kuma ko ina ana yin su ina masu shanzal arfi ko ba a kanshin ne wa ne shanzal arfi ba masu shanzal arfi ai guda uku suka rage ko guda tara ne suka fara da hamzatul wasili sai ifta'ala infa'ala ifa'alla sai wa'annan guda shida da aka faɗa kaga an haɗa tara kenan ko to kamar ifta'ala sai ka ce wato ukutu dira ukutu dira ko in fa'ala sai ka ce undulika ko ustu hurijar zahabu ustu hurijar zahabu ko utulun wiza ujulun wiza bil ba'iri ujulun wiza bil ba'iri sai zama na ukun shi ma da ran mako to wa qabla al-akhir kasir bi mari idan a fi limari ne kai gina shi bina'ul majhuli to abinda yake kafin karshe sai kai masa kasara kamar qutila qutila ko ustukhurija ko tugufila tugufila wata an kai masa fata bil gabir abrari ka ce yuqtalu ko yukhraju ko ko yustaghfirullah yustaghfa fa fa ita ce daga ita sai karshe sai ta zo da fata yustaghfirullah ana neman gafarar Allah to shi an faɗe shi wa kawla al-ahid kasirbi mari wa kahan fil gajiri kusi misali da wawi idan wanda yake misali ne wawi
an yanka ne ba hamza Ah, ka ƙara cewa a mai da shi hamza wanda kaga haƙinsa sai a rubuta da ja wancan duk abin da aka faɗa a sama in ban da far'un binal majhuli duk sauran farmun awwala har zuwa wuta yin filgabiri akwai alfiyar dan malik amma far'un binal majhuli babu alfiyar dan malik wannan ma fi misali wawi zin an yanka ne ba hamza babu shi alfiyar dan malik ko shi yasa haƙƙinsa a rubuta da ja Eh, irin yadda da malamai suke rubutawa kenan ko idan misali ne wawi kamar wa'ada ka gina shi lil majhuli to za a ce wa'adahu wu'ida wu'ida bi kaza to ya halatta ka bai da wawun ta koma alhamza ka ce wu'ida wu'ida bi kaza ko wusila ka iya cewa usila a maimakon ka ce wusila wawun ya koma alhamza shi ma wannan maganar kaga mai alfiya dan malik bai kawo da alfiyarsa ba ko
kusin ajiyoshi ilalan sahib idan ko fi'ili ne ajwafi wanda yake ko ya zo da ilali banda kama awira awira kaga shi wannan bai zo da ilali ba tunda ba a ce ara ba ba a ce ara ba Ehem, amma kamar kala wanda asali kawala ne aka yi masa ilali ya koma kala ko ba'a wanda asali baya'a ne aka yi masa ilali ya koma ba'a to yanda ake tukulabu ya an ainihu sai a mai da i ainihinsa ta komaya sai a mai da ainin ta komaya wannan shine asali a ce kila ko bi'a yadda yake azadi a ƙur'ani kenan wakila kila wai za kila lahu kila kila sun kai nawa a ƙur'ani kila tun daga wai za kila lahum la tufsidu fil ardi وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن قيل قيل وإذا قيل لهم لا يركعون ما ودسوا قيل وأن مرسلات a ƙasa bayan mursalati akwai ƙila da yawa wai za gina lau burka hula harka uwan wai lu yau mai zilin mukazzabin fa bi ayi hadisin ba da huyu minu sai wani ƙila eh eh wakila wai za kila ba wai za kila lumur ka umma ka umma sai wai wannan nazara sai mana sauka ka so ke rago ne muna ci da an fada za ka ji kakawo to ko a ce kila ko bi'a haka shi ya fi yawa da a qur'ani haka ya zo waji a yau mai izin bi jahannama waji a yau mai izin ko kuma a mai da ita wawi a ce kula kula ko a ce bu'a kamar faɗin mawaƙi laita wahal yanfa ushe allaitu laita shababan bu'a fashtaraitu ko kuma wani mawaƙi yake cewa hi kat alani raini istu haku ta tabi shauka wa la tushaku hi kat hu kat yace hu kat alani raini bai ce hi kat ba ya mai da ita wawi au tushamu ko ko a fara ishmami a ce kuila ko suyi'a kamar guri biyu a ruwayar shi ko waje biyu ko da suyi'a bihim ko wala ka bihim zar'a suratu hudin da kuma suyi'at wujuhul ladzina kafaru ko suratul maliki guri biyu ne yake ishmamun ko ko akwai na uku ko da yake kai su kake bi ko ina washin kuke yi sun ga yiwuwar haka bai tara wanka da a ihtara ko in kada a ce ihtira ko uhtura ko ukutira ko inkuda ko inkida ko inkuida ko makarar ifa ko wanda yake an yi tarifin sa kamar murra a iya cewa murra ko mirra ko miurra miurra a ishmani shine a yi tara da in kada da abin da yake mura'a ce idan murari'i ne kuwa ikiliban ha ikiliban ha alifa sai ka bada talifi ka ce yuqalu yuqalu summa yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukazzibu shi yuqalu ba shi da yawa a qur'ani ko kila ta fi yawa in ma na su yuqalu ai ba ta da yawa ita ko
Ina tafiya.
eh guda nawa ce to ita yuqalu kadan yuqalu lahu ibrahim suratu ibrahim ko suratul anbiya ko wala mazal illati ya lamun wanda yake mai illa ko sai a mai da shi ya kowane hali daidai wauce asalinta a koya kamar misali kara ya kare in ka gina ga majhuli sai ka ce kuriya wa kuriya lamar wa ilallahi tuja'ul umur wa kuriya lamar wa ilallahi tuja'u wa وقيل يا أو وأرو الإيماء وهك يا سماء وقلئه وغير الماء وقري الأمر واستوت على الجود shi قريش ya kai dawa haka nan ma in wanda yake asalin sawawi ne kamar da a sai ka ce du'iya du'iya asalin du'iya du'iwa du'iwa wai za du'iya Allah wahdahu shima azzat iwa du'iwa وإذا دعي الله وحده اشمأزت ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير وإذا دعي الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة دعي إذا أتي دعي وبا wazuri bina a haza ka kiyaya daga gina wannan nakisa daga fi'ilin da yake nakisi kamar kana kamar kana ba a kawo mata bina'ul majhuli ba a cewa kina bil azhari a zancen da ya fi rinjaye ba a cewa kina ko sara ba a cewa sira duk wannan fi'ilan wanda suke naki sai kana da ita da yan uwanta ba a kawo musu bina'ul majhuli a zancen da ya fi rinjaye to shi ma dai wannan kari ne akan dan malik ko dan malik bai kawo wannan magana a fiyarsa ba ko na'am akwai wanda suke ganin cewa ana samun daidai mafi akwai wanda suke ganin ana samun daidai mafi e a a ce lil maf'uli ba ai saboda ladabi ne yawwa saboda wani lokacin ai fa'ilin Allah ne to kuma kaga ka ce majhuli ai hakin Allah ai ba ladabi kamar yanzu hulika linsanu min ajal waye ya halice shi waye ya halice mutum din Allah kaga kenan ashe mabini Allah ake nufi shi yasa ba a ce suka ce to irin sa a daina cewa mabni lil majhuli sai dai a ce mabni lil maf'uli wato an kawo shi tsarin da in an faɗe shi makulin za a kawo daga baya kawai
da ya kashe kawo isan halabi ta'ajibi da af'alu tafrili a can a baya ya kawo wannan magana ya kawo fi'ilin ta'ajibi dangane da aikinsa a babin awamil kenan kitabul awamil hakanan ya kawo af'alu tafril dangane da aikinsa a han shi ma wannan da a babin awamil to amma anan kuma magana da ta shafi tasirifi da yaya ake gino su shi yasa sai ya zamo ya komo nan kuma eh shi yasa tunda shi ya bi tsari ne tartibuha lam yahzu gairi sun'a ko yanda ya faɗa tun farko yasa magana da ta yi su ɗaya imam malik ya ka ai dan malik dan malik ya kawo ta waje ɗaya shi sai ta yi ware ya raba ta biyu saboda cewa wannan ta shafi nan wannan ta shafi nan amma magana kuma wasu maganganun da dan malik ya hada ya faɗe su waje daban-daban shi kuma sai ta ya hada su waje ɗaya shi sai ta ya hada su waje ɗaya saboda dalilan duban cewa to ai duk akan abu ɗaya ne yusabu min fi'lin sulasin sure sabu ana narko fi'ilan ta'ajjubi biyu ma af'ala da af'il haka nan ma kuma fi'ilu af'alu tafrili wa'annan ana narko su min fi'lin sulasin daga fi'ilin sulasi ba ruba'i ba ko wanda yake humasi ba a narko su bare sibau yace idan af'ala ne to a iya yi a iya yi wanda yake mai karɓar sarrafa banda wanda baya sarrafa kamar su laisa ko ni'ima ko bi'isa ko asa to duk ba a filin ta ajibi ko afalu tabriz daga gare su wanda kuma yake karɓar fifi ko banda kamar mata da faniya tanni banda kamar kana da yan uwanta wanda ba ya nuzurci amfani da shi bisa sigar nafi ba kamar ma'aja wadda koyaushe dole sai dai da nafayin nan ma'aja fulanin bi kaza wani baya amfanuwa da kaza to wannan aja mai wannan ma'ana ba a amfani da ita sai da nafayi af'ala kuma sharafi ya zamo siffarsa sunan fa'ilinsa baya zuwa daga a bisa awon af'ala shi yasa banda ka kamar bayira ko hamira ko sauida ko awira tunda duk wa'annan sunan fa'ilin su af'alu ake cewa abyaru ahmaru aswadu a awaru banda yake kuma na fa'ili banda wanda yake mabni lil maf'uli banda kamar sutida sutida fi aidihim to wannan sutida ba a yo fi'ilin ta ajibi ko abalu tafril daga gare shi wanda yake ya rufe sharadi daga sharuɗan kawo a wato daga sharuɗan nan da aka ambata to sai ka kawo masa a shidid ko a shadda in ka da sarci masdarahu masdarinsa ba da a shadda ba a shadda ka ce ma a shadda bayani aini zaidin tunda ba da ma ka ce ma a biyar aina zaidin daidai ka ce ma a shadda bayawa aini zaidin ko a shidid bi bayani aini zaidin shine wajar ba ba da a shidid ba za ta jira bayan a shidid wasu wa haza abinda yake ba wannan ba nadar kaɗan ne yake zuwa kaɗan ne wato a ce abinda bai cika wannan sharuɗan ba a ji an yi fi'ila kama da suke cewa a kamin bihi daga kamina ko ma a zara a fulana kai wancan ta cika tsawo ta cika tsawon hannaye daga imra'atun zara mace mai tsawo to wannan na tunda ba daga fi'ili ba ne wanda ya balle ma a ce sulasi to hakan sai zama nadiri da sai aka tuna wannan tanda cewa da ne hukuncin bashin da ake bai wa ma'aikata ana zarewa a albashinsu kuma ne matsayin sauran matsabobi a kai kuma wasu littattafai ya kamata a duba a kai to ai akwai littattafai da yawa da aka yi a kan wannan akwai wato fikihun asiri akwai irin na zarga mustapha zarga wani malami na siriya ko wanda ya mutu kamar kusan shekara sha bakwai ko sha takwas da suka wuce to akwai irin wa'annan littattafan ne da suka bayani akan irin wannan matsalolin yawa akwai majmu'ul fatawi mu'asira majmu'ul fatawi mu'asira fatoyi na zamani wanda su ma duk sun kawo irin wannan shi hukuncinsa idan ba wani kari da za a yi akai ainihin abin da aka bayar ne kuma shi wanda ya karba ya yadda shi ma wanda ya bayar ya yadda cewa ga sharaɗin yadda za a ringa ɗauka ai ba za a ce ya haramta ba in ba kari akai amma a ce an yi kari to shi ne inda hukunci daban zai iya shigowa yawa sai an yi kari akai ko a ce masu siyarwa daban wani ne zai siya a hannunsu shi kuma ya ba su wannan kaka sai ya koma wajen babin murabaha wanda ita murabaha ko akwai wasu sharuɗa da yawa sai an cika sannan a yake ta halatta ko wajen malikawa suna cewa wajazar murabahatun wal ahabbu khilafuhu cinikin murabaha ya halatta ka siyo mun ka siyo ni zan siya a wajenka kaga kenan su ma'aikatan kamar sun ce a siyo ne su za su siya wanda ya siyo din su za su siya a hannunsa ya zama murabaha wadda asali da malikawa suka ce wal ahabbu hilafu amma ciniki ba na murabaha ba hayya ce kuma tanda ake cewa akwai lokacin da bai halatta abin ne mamaci ba yi an ce da daddare ba a san binne mamaci sai dai in ana jin tsoron zai jirkita kafin safiya to ko kuma zama akwai wani hanzari to wannan a binne mamacin to kirɗe ne kwarai-kwarai fir'auna daga cikin kirɗawa yake kwarai mutanen misira na asali kenan su ne kirɗawa kuɗi shi ne masdarin duk wani fi'ili wanda yake sulasi shi ne kyasin masdarin fi'ili sulasi wanda yake ne ta'adda sawa'u awon fa'ala ne kamar rarraba rarban ko katala natalan ko akala akalan ko ku awon fa'ila ne kamar fahima fahaman fahima fahaman to inda fa'a fi'li sulasi ne kuma yana kaiwa ga maf'uli to kiyasin masarin sa yazo da awon fa'alu yazo da awon fa'alu fa'al ko li lazimin ala fa'il shine masarin lazimin da yake fa'ila fa'ila da take lazima to kiyasin mazarin ta fa'alu kafarahin kamar fariha farahan ko ashira asharan ko ɗariba ɗaraban ko baɗira baɗaran wala ta kozo kallazi na har zumin da yin baɗaran wari a'an nasi wai su duna an sabilillahi fa'ala ko wadda take lazima yana zuwa da awon fu'ulu masarin sai zuwa awon fu'ulu kamar gada guduwar ko ka'ada ƙudan ko jalasa julusa shine kamar gada guduwar amma maganar nan da aka yi ka a ɗauka duk fa'ada lazima duk masarin ta yana zuwa bisa fu'ulu bari fa'ala lazima wadda take nuna kiyuwa to mazarin sai zo da fi'alu kamar aba iba'an ko nafara nifaran ko sharada shiradan duk wannan sai zo da awon fi'alu idan ko ya zamo fa'ala lazima tana nuna ciwo ne to lahu fu'alu sai zo da fu'alu sa'ala su'alai yayi tare tare ko zakama zukama zakama zukama ko a dasha udashan ko a dasa udasan ya yi atishawa a dasa shi ma kamar ciwo ne udasan haka nan murya shi ma za a ce masa fu'alu kamar saraha surahan ko baka buka'an fa'aladu kuwa yana zuwa ne ga fa'ala wanda yake nuna jujjuyawa wato sai zo kamar jala jawala nan jala jawala nan ko hafaka hafaka nan lissari wa sauti fa'ila awan fa'ilu nishibi an zaɓo shi itali ka zaɓo shi lissari ga tafiya kamar zamala ya yi sauri zamilan ko rahala rahila wa sauti ko murya kamar sauri zamilan ko rahala rahila wa sauti ko murya kamar sahalal farasu sahila ko na ara na'ira